بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi 11 ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Yuli 2025 wannan shine darasi na 72 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbari annamari rahmatullahi alaihi. Alimamu ibn Abdulbari ya rasu a shekarar hijira ne ta 463, wannan littafi nashi yana da muhimmanci ne cikin littattafai waɗanda suke koyi da ladubban ilimi da tsare-tsaren da malamai suke bi wajen karantar da ilimi na musulunci. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna wato sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi muna cikin babi na wato 59 wanda ma da ya kira shi da suna zikru man zamma al-ikthara min al-hadithi duna tafahumi lahu wa tafaqquhi fi ambatan waɗanda suka yi Allah wadarai da yawaita riwayar hadisi ba kai ba gindi mutum ya ta karanta hadisai bai fahimta ba bai san me suke cewa ba to wannan abin zargi ne a gun malamai to muna cikin wannan babi daga shafi na 407 alhamdulillah inda malam yace a cikin lambar tarjuma ta 1392 inda yace wa an shadani ahmad ibn umara ibn usfur rahimahullah li nafsihi wa arid bakra bin hammad mun ji cewa wani mutum mai suna bakr ibn hammad yayi wata doguwar waka wanda a cikin wannan waƙe yake sukan malaman hadisi yake kawo musu tangarɗa a cikin harkarsu to sai aka samu mutane suna ta mayan mishi da martani daga cikin su mun ji maslamatu ibn al-qasim wanda yayi doguwar waka ya ninninka tsayin waccan waka ta bakr ibn hammad al-qayrawani wanda ya rasu 296 in ba mun manta ba to shine ma da zai ƙara kawo mana wata wata waƙar da ita ma aka sake aka mai masa da martani ita ce faɗin malam Ahmad ibn Umar ibn Usfur da yake cewa ajal inna hukmallahi fil khalqi sabiqun wama limri'in amma yahummu amma yahimmu mahidu gaskiya ne lalle ilimin Allah da hukuncin sa ya gabata a cikin bayinsa wato Allah yana da kaddara yana da ilimi a cikin bayinsa da ya tsara musu rayuwarsu wa malim ri'in amma ya himmu mahidu babu wani mutum da ya isa ya karkace daga abin da Allah ya tsara mashi huwar rabbu la takhfa alaihi khafiyatun Allah shine ubangiji mahalici wanda wani abu baya buya gare shi kuma kankanta shi alimun Allah masani ne bima yukhfi suduri yukhfi suduru bima tukhfi suduru shahidu kuma Allah masani ne akan abinda zukata suke boyewa yace jarat bi qabayahul maqadiru fil wara hukunce hukuncen Allah da kaddarorinsa suna gudana akan halittunsa fa muqarrabun min khairiha wa ba'id akwai wanda Allah ya kusantar da shi zuwa ga alkhairin kaddara akwai wanda Allah ya nisanta da shi daga kaddara kaddara ta alkhairi aya qabihan fil ilmi ya kai wanda kake sukan ilimi zida ima'ihi wanda wato kake ƙara gishiri a miya kake wuce kake ƙara yawan rawani shine kamar yadda bawashi ke cewa ƙara mu ƙara gishiri a miya wato kana yin zuƙe ta malle ruwaidan kaɗan dakata ka saurara bima tubdi bihi wa tu'idu kai bi a hankali da abin da kake faɗa kake maimaita waɗannan ja'alta shayatin alhadisi maridatan kace wai wai shedanin cikin ilimin hadisi wasu ne kangararru ala inna shaitanar dalali murid ka sani cewa shaidanu kangararru su ne shaidanu masu kawo bata wajar rahta bit takribi man kana sadiqan kuma ka soki waɗanda masu gaskiya ne ka tuhume su da ƙarya fa qauluka mardudun lalle magana ka abin tunkuɗewa ce wa anta anidu kuma kai mutum ne mai taurin kai malaman hadisi yayin da aka san su mutane ne masu gaskiya kai kace makareta ne zawul ilmi fi dunya nujumu hidayati lalle su ma abotan ilimi ne a duniyan nan kuma taurari ne na shirya idza ghaba najmun la habadu jadidu duk sanda wanin su kamar yadda ka san taurari duk sanda wani ya shude sai wani ya sake fitowa bihim azza dinullahi turran wa hum lahu ma'aqil min a'da'ihi wa junud ta hanyar su ne addinin Allah ya samu isa zuwa ga tawagar mutane da yawa wa hum lahu ma'aqil kuma su sune ma'adanai sune taska ta ajiye ilimin min a'da'ihi wanda suke kare addinin daga sharrin magautansa wa junudu kuma sune sojojin Allah wannan yana cikin martanin da aka mai masa sai ce wa qala mataru al-warraq malam matarun al-warraq yana cewa yace al-ulama'u mithlun nujumi malamai kamar taurari kamar taurari suke suna haskaka duniyar nan fa idza azlamat idan fa idza uzlimat idan taurari suka yi duhu takassa'an nasu sai mutane su tabatan kai sai tabata suna suna karkacewa daga hanya madidiciwa takassa'a shine in harafa wa hada an tariqil mustaqim wa anhu har ila daga matsar yake cewa annahu sa'alahu rajulun an hadithin fa haddasa wani ya tambaye shi game da wani hadisi sai ya bashi hadisin fa sa'alahu an tafsiri sai ce gafata malam me ma'ana hadisin fa qala la adri shi ni ban san ma'ana hadisin nan ba inna ma ana zamilatun ni kaman wato raƙumi ne mai dauke da kaya fa qala lahu ar-rajul sai mutumin yace jazakallahu min zamilatin khairan Allah ya saka maka da alkhairi ya kai raƙum ya ɗaukan kayan ilimi fa inna alayka min kulli hulwin wa hamid lalle ka zaka sha bin nan tare da kai akwai abu mai daɗi akwai kuma mai wahala wato zaka sha wahalan ilimi za kuma ka sha daɗin sa wata rana wannan yana nuni zuwa ga tsantsar amanar su da takalan ɗin su abinda mutum bai sani ba baya faɗi sannan kuma kamar ibn qayyim yake faɗa a cikin wato aljawabin kafi liman sa'ala an dawa shafi cewa masana hadisi kala-kala ne akwai masana hadisi da suka hada hadda da fahimta irin su maliku irin su bukhari da makamantansu akwai masana hadisi waɗanda hadda kawai suke da ita irin su abu zur'a irin su abu hatim irin su matsaru irin su muhammad ibn muslim ibn wara waɗannan galibi an fi sanin su a haddan hadisi da kuma masana hadisi waɗanda su kuma fiƙihun kawai aka san su da shi ba su shahara da yawan riwaya ba kamar su imamu shafi ba su da riwayoyi da yawa amma kuma sa da tsantsan fiƙihu to haka Allah ya tsara ƙaddararsa game da masana hadisi to akwai kuma waɗanda suke ‘yan ba na na'iya wanda su ne ake magana a nan waɗanda su ba su san fiƙihun ba ba kuma su haddace riwayoyin ba amma kuma suna tsoma baki da sunan cewa su ma harka hadisi suke to su suke jama malaman hadisi wannan wato tasgaro din da da irin wannan kudin gora da ake musu wa anhu annahu qala fi qaulillahi azza wa jalla har ila yau daga zai matsaru yana fadan fassarar fadin Allah madaukakin sarki wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir hakika mun saukake alqur'ani dan ambato fa hal min muddakir shin akwai wani wanda zai dauki abin da himma ya tayi yace qala yace hal man talaba man talaba ilmi hal min talibi ilmin fayu'anu alayhi ina ina dalibin ilimi Allah yana ma dalibin ilimi tayi cewa zai bashi taimakon da zai samu ilimi fa hal min muddakir ina wanda zai dauki abin da muhimmanci yayi shine dalibin ilimi to Allah zai sauƙaƙa masa kamar Allah yana gayyatar masu neman ilimi cewa su yi da gaske Allah zai ba su sauƙin fahimta qala abu umar ibn abdulbar ya ce amma talabul hadisi ala ma ya tulubuhu kathirun min ahli asrina al-yawma duna tafaqquhin fihi wala tadabburin li ma'anihi fa makruhun inda jama'ati ahli al-ilm kama ji magana yace salan yadda ake neman ilimin hadisi a zamanin mu zamanin ibn abdulbar shine karni na biyar mun ji cewa ya rasu kullum muna fara ya rasu 463 to wannan karni na biyar kaga karni ne wanda yake abubuwa sun riga sun rikirkici baya cikin qurunul mufaddala to daga cikin rikirkicewar da aka samu akwai rikirkicewar salo da manhajin neman ilimin yace masu neman ilimi a irin wannan zamanin namu wanda abinda suka sani kawai shine su tara riwaya ya zama suna da isnadi iri daban-daban ba wai fahimta suke yi ko tadabburin ma'anar shi ko kokarin fahimtar fiqhunsa ba yace to wannan abin kyama ne a gun mafiyawa daga cikin malamai kamar yadda ka san misali malamai suna kyamar irin wannan yanayi da ake na hadda zalla sawa'un ta ta tsangaya ce ko ta makarantun hadda na zamani wanda mutum kawai zai haɗiye lafazan alqur'ani ya dinga dadde daidaita su kamar da annabi ya ce kamar da ake daidaita tukunya akan akan murhu ya san duk wani salon sauti da gunna ya san duk wani salon murya ya haddace kuma matanin amma bai san komai a ma'anar Qur'ani ba to wannan shi ma abin kyama ne a gun malamai domin shi yake haifar da duk irin waɗannan munanan aqidin qalaqatu boko haram da ire-iren su duk sun haifu ne daga mutanen da suka haddace matanin alqur'ani ba su san ma'anar shi abinda yake so mutum ya tafi tare da hadda da sanin ma'ana da aiki idan izu biyar ya tsaya to falillahi alhamdu idan ya kai izu talatin alhamdulillah amma a ce mutum ya haddace duka cikin lokaci kankani amma bai sa abin da yake faɗa bai sa abin da yake karantawa ba sannan kuma yana ganin shi mai ilimi hakanan wasu jahilai suna mishi kallon malami so da ka sai ta faɗin munanan maganganu wanda sun saba wa abin da alƙur'anin ke karantarwa kuma a haka za a yaɗa wannan munanan maganganu lokaci kuma har ya zama jagora a ɓata Allah ya kyauta وقال أبو سليمان الداراني وكان أبو سليمان الداراني يقول دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيته yace wata rana a kasar Makka mun je gidan Malam Sufyan ibn Sa'id al-Thauri rahmatullahi alayhi jalisan fi zawiyatin ala jildin muka same shi yana zaune a wani dan lungu akan wata wato abin nan wani buzu wata fata fa qala lana sai yace ma ja'a bikum me ya kawo ku fa wallahi la ana idza lam arakum khairun minni idza ra'aytukum ce wallahi in ban ganku ba na fi jin dadi akan na ganku wato ya mutsi kenan ya takura da yawan takurawa irin na dalibai wannan yakan faru ne galibi saboda ɗabi'ar dan adam ko yana cikin gajiya ko yana cikin wani yanayi su kuma dalibai suna da naci a irin wadancan zamunna saboda haka sai ya faɗi wata magana ire-iren wannan kamar da kai kai ma yanzu kana iya samun wannan tare da malaminka ko ɗalibinka ko wani abokin harkar kamar wani ma zai kawo maka harkar kuɗi ne ma za ka gaya matsa maka ya buga maka waya tsakar dare ya buga maka da sassafe ko kuma kamar mu yanzu malaman jami'a wani irin bala'i ne ba ma fuskanta gun ɗalibai musamman irin yan postgraduate ɗin nan mutum ya rubuta wani shirme ya zo ya aje maka shi shafi wajen ɗari uku kar sai da za ka ci ka yi ka yi a gyara gyara ya gagara can kuma an buga da ta zagin ka cewa baka da kirki in ka ce mishi gyara nan ya ƙi ya koma gefe ya ce ai yayi abin da ya kamata to kaga dole in ka zo ka faɗi magana mummuna akan shi wani ma za ka bari ne sai an zo wurin saminan sakunan ka sissille shi kamar tambar to sai a je ana cewa ai malamin nan bai da kirki to ɗabi'a ce ta ɗan adam ina fata muna gane wannan saboda wasu magauta suna ɗaukan ire-iren waɗannan maganganun suna sukan ilimin hadisi to ba su fahimci abin yake ba ne inda abin suka ne ba zai yi malaman hadisin za su kawo kayansu da kansu ai da sai su ɓoye mutum bai kawo aibin kanshi ai amma ana so ka fahimci yadda abubuwa suke ne yace kala Abu Sulaiman fasakatna ce to shikenan sai muka da malai fara wannan fadan yace ba na san ganin ku wallahi in ban ganku ba na fa jin dadin rayuwata sai sai duk muka shuru wa takallamu ba'duna bi kalamin wasu suka dan yi wata magana a gefe faqatahu alaina eh har yasa ba ma jin abin da yake fada malami yana fada a cikin aji ko sai wani ya dan yi side talk garin side talk nan sai ya sa hankalinka bai je me yake fada ba yace falan ma barihna fa ma barihna hatta tabassama ilaina wa haddathana wani ban bar wajen ba sai da ya gama fadan shi ya huce har ya mana murmushi kuma har ba mu hadisin bayan ya gama fadan da zai yi kuce to Allah dai kyauta to ya muka iya da daliban mu ne to ku zo ne mu ji ayi karatu wa qala abu khalid al-ahmar wa kana abu khalid al-ahmar yaqulu yati ala nasi zamanun yace za a yi wani zamani da zai zo to aqalu fihi al-masahifu za a lalata za a wulakanta qur'anai la yuqra'u fiha ayi watsi da qur'ani mutane ba sa karantawa yatlubuna alhadith war ra'aya sun fi damuwa da hadisai da ra'ayoyin malamai da fatoyin malamai ina ga irin wannan zamanin ne ko mutane suna da son surutu da son shiga da fice amma ba sa kanta alkur'ani su fahimce shi sun makala iyakum wa zalika yace ahirinku da irin wannan zamani fa innahu yasfaqu alwajha wa yakthuru alkalama wa yushghilu alqalba domin wannan irin yanayi yana yana ainihin wato sanya fuska ta yi mutsu mutsu yana cire allurin fuska sannan ya sa surutu yawa a cikin mutane babu ilimin sai dai surutu sannan yana shagaltar da zakata daga abin da zai amfane su wannan ma ishara zuwa ga irin wannan yanayi na yin abu ba bisa ilimi ba ba bisa manhaji ba yawan surutu da yawan tashin tashina wa kana waki'un yaqulu waki ibn al-jarrah yana cewa kila li dawud al-ta'i an ce ma dawud ibn nusair al-ta'i aka ce masa ala tuhaddisu ga ta malam ba zaka koyar ba da hadisi kala wa ma rahati fi zalika yace ni bana jin dadin karantar da hadisi akunu mustamliyan ala sibiyani in zama wato wanda nake biya ma yara alqur'ani ya akhuduna alayya saqati okay akunu akunu mustamliyan ala sibiyan so kuke in zama san kiran yara wato matasan masu neman hadisi in zama mustamli mustamli a wajen malaman hadisi shine malami yana zaune yana karantarwa sai da mana an yi yawa idan an yawa sai a samu wani ɗan tudu ko wata wani wuri sai wani mutum ya tsaya guda ɗaya idan malamin ya ce haddasa na fulanun sai shi kuma ya ɗaga wuri ya ce haddasa kun fulanun shi ne zai dinga aikawa da wannan zance kama wani san kira haka ko maroƙi amma na makaranta shi yake ce mustamli ya ce su kuke zama mustamli wanda nake shifta ga wasu yara marasa kunya ya akhuduna alayya saqati su kuma suna lissafa kurakurai na duk inda ne kuskuren wani lafazi ko wani li'irabi ko wani suna suna nan suna lissafawa fa idza qamu min indi da sun gama su za ta mala ala saka da kai sa tafiya ya qulu qa'ilun minhum sai su fara lissafawa akhda'a fi kaza ya kuskure a wuri kaza wa yaqulu akhar ghalata fi kaza sai ai ya kuskure a wuri kaza ma rahati fi dalika yace ina dadin wannan tara indi shay'an laysa inda ghairi yace a hakan zaka ga ina da wani abin da wani bai da shi ne abin da duk zan ba su hadisi za su samu wani sai su tunda sun ce su ɗan lissafa lafuffuka ne su je san su lissafa wani wuri ya fita batun su qala ya sake cewa wato shi wakiyu kenan wa qila li dauda at-ta'i kam talzamu baitaka ala takhruj aka ce kana yawan zama a gida shin ba za ka fito cikin jama'a ba qala akrahu an u'mila rijli fi ghairi haqqin yace ina jin tsoron ne amfani da kafata na je wurin da bai cancanta ba shi yasa nake zama na a gida ba wa anil hasan ibn bishr al-kufi kala dakhaltu ala daud da ta'i yace wannan daud ta'i wani malami ne cikin tabi'ai ya rasu 165 ne hadisin shi na cikin sunan nasai yace na shiga mun shiga gun daud da ta'i ana ni al-hasan ibn bishr wa jabir wa ishaqa ibna mansur da jabir ibn mansur da ishaqa ibn mansur al-kausaj kenan fasalnahu an yuhaddithana sai muka ce gafata malam muna son hadisi fa kala yace turi aturiduna an akuna muaddiban lakum so kuke ni in zama kaman wani malamin islamiya naku tattabi'una asarati ku kuma kuna lissafa mana kurakurai naku la uhaddithukum cewa Allah ba ku isa ba zan ba ku karatun ba wannan ya riga ya gano su wa kana ahmad ibn abdullah ibn abi abul hawari yaqulu qultu li abi bakr ibn ayyash haddithna muka ci gafata malam abamu hadisi faƙala da una min alhadith yace ku kyala hadisin fa idza fa inna qad kabirna mu shekaru sun kama mu wa nasina alhadith mun manta hadisan ji'una bi dhikri almaadi wal maqadir ku dai bari mu yi karatu akan abin da ya shafi ambatan makoma lahira kenan da ambatan kaburbura wato ayi wa'azi in aratumul haditha idan dai ku kuna son hadisi haddasa na haddasa na fadhhabu ila hadha alladhi fi ru'as ku tafi gun wancan dan kabilar ru'as ya'ani waqi'an waqi ibn jarra ruasi ce su ne hayin da suke da hadisi ku je ku ba su ku ji su ba ku qultu sai na ce musu inni inni rajulun min ahli sham na ce mishi gafata malam ni inji ahmad din kenan gafata malam to kai hakuri ni kaga bako ne daga kasar sham nazo dan abin da zan koya in samu in tafi kala yace zaka ahwanu laka indi yace to ai wannan ma yafi cancanta ba zan baka ba saboda kai ba dan garin nan bane ba kama da wani haƙi a waje ka tashi ka tafi a gaban kawai tunda ƙasar kufa ne suke da shi yana ganin yace shi bako ne za a tausaya mai yace ta tunda kai bako ne ma ka tafi ka kaje garin ku a koya maka ba wa kana al-fudayl ibn iyad rahimahullahu yaqulu illam nu'jar ala hadha al-hadisi laqad shaqina shi wannan harka hadisin da muke in dai ba yake lada bane to mun tabe wallahi saboda mun ciyar da lokacinmu mun ciyar da duka wata tsakanmu amma kuma ba mu san abin da muke shin dan Allah muke ko ba dan Allah ba ya dace mu haka ko bai dace ba ce to in ba mu samu ladan shi ba lalle mun shiga cikin shakawa Allah ka tsare mu wa an ibn abi al-hawari qala ataina fudayl ibn iyad sanata 85 wa 100 mun je gun fudayl dan iyad shekara ta 185 bayan hijira wa nahnu jama'atun muna da yawa fawaqafna alal babi sai muka tsaya bakin kofar gidansa falam ya azallana bil dukhuli shiru shiru malam bai ce a shigo ba fa qala ba'dhum sai wani yace in kana kharijan li shay'in fa sayakhruju li tilawatil qur'an idan kuna son ya fito a samu ne fara kanta alqur'ani qala fa amarna qari'an faqara sai aka ce wani kai ne alaramma kawai jabaki shikenan wannan bawan Allah ya fara jan tilawa kamar filin wa'azi fattala alaina min kuwatin sai gashi ya leko ta wani wundo kuwa shine alkuki da ake aje fitilu din nan a gidajen da fa qulna assalamu alayka wa rahmatullah shiga fatta malam barka da asubahi qala wa alaykum assalam ya amsa gaisuwa fa qulna kaifa anta ya aba ali wa kaifa haluk daga ta malam an tashi lafiya an kwana lafiya ya iyali irin da yasa ta neman dai mashiga fa qala ana minallahi fi afiyati yace tsakani da tsakanina da Allah lafiya lau wa minkum fi adan amma ku kuna cutar da ni ku ina da matsala da ku wa inna ma antum fihi hadafun fil islam ce wannan abin da kuke yi wallahi bid'a ce ku zo ku tara kofar gidan mutum ku takura mai ku ce dole sai ya ba ku karatu sanda kuke so sannan kawai ku kirkiro wani sabon salo wai a karanta alqur'ani dan in fito ce wallahi bid'a ce wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fara musu wa'azi da tankiya ma haka za yi tsulabul ilm yake ba haka ne salon neman ilimi a gun magabata ba lakin na kunna na atil masjida yace ko mu dinnan da kuke gani mun kasance ne mukan tafi masallaci fala nara anfusana ahlan lil julusi ma'ahu zamu ga ɗaliban ilimi da malaman su suna karatu sai mu ga mu dinnan ba mu kai mu zauna cikin su ba saboda haka fil hilaqi a halakar su fa najlisu dunahum sai mu zauna daga can baya wa nastariqu sam'a muna satar ji fa idza marra alhadithu sa'alnahum i'adatahu wa qayyadnahu idan aka karanta hadisi sai mu roki wani mu ce da Allah gafarta malam dan maimaita mana sai mu rubuta wa antum tatlubuna alilma bil jahl ku kuma da jahilci da wauta kuke neman karatu sassafe ku zo gidan mutum kamar yan sanda ku tare kofa ko ku fara kwankwasa mai ko ku dinga bugo mutane waya tsakar dare ku damu mutane irin wannan abin shi yake shi yake sa mutum ya ji ya ji ya kosa ya ji gajiyawa ko ya faɗi muguwan magana dan nan haka wallahi wani kira ni tsakar dare hayo ina jawo shi shi wallahi kaman karfe 4 na dare fa na tashi ina dan tasbih na ina zikiri kawai naga kiran waya kir ban dauka ba kir sai ka sai ka wani daukan ko mutuwa ce ko kidnapping ne wani dole ka dauka dai wani abu ne na musamman ku wallahi bawan Allah na daga wannan gafata wala dama da tambaya ne ce kai yanzu baka da lokaci zaka taba tsakaninka da Allah sai wannan lokacin tsakaninka da Allah wannan abun hankali ne kawai na kashe waya har yau ina jawo shi wallahi an fi wata biyar fa ina ga muku tun kafin azumi amma har yau na ka duk ina tuna ko duk ina ga ya kira sai na jawo shi saboda me ma'anar wannan in ba renin hankali ba tsakani da Allah ko bashi kake bin mutum zaka je wurin shi karfe 4 na dare to irin su ne waɗannan su za su saka faɗi maganar da kai ma za ka zo daga baya kana jin haushi yayin da su imam malik mun karanta a baya cewa za su zo su yi karatu a gun zuhuri su rako shi har bakin inda zai hau dabbarsa su riƙe mashi jakin shi ya hau suna da tambaya amma ya musu kwarjini sun kasa fara imam malik imam malik ce muna so mu tambaye shi amma yana mana kwarjini ba sa iya ɗaga ido su kalle shi mun karanta Abdullahi dan Abbas yana so ya tambayi Umar tambaya tsawon shekaru kwanaki ya rasa yadda zai saboda kwarjini to haka ake so a yi wa malamai sai ilimi ya albarka mu nan da muka rayu da mala albani haka yake mana wannan kwarjin zaka zaka kwana daki ɗaya da shi ku tashi ku je ku dawo amma wallahi sai kun yi shawara ku ma tambayi malam kaza ko dai mu kyale shi kawai sai mun yi sai an sai kai shawara da wani ko mai shago ko man dauda ko alhaji mutala ko wani haka ina so in tambayi kaza me kuke gani in kuma ne ya kira sunanka wane zaka ji kawai jikinka na rawa ne wani laifi kai ba wanda yake magana a gaban malami shuru ake yi ana ana ana ana fatan a gama da su lafiya to amma ina ruwan ɗaliban yanzu wannan ake ce ma ɗalibai ina ruwan su yanzu zazzagin malami ma suke a ruwan su yanzu a ce ai ya zama ɗan bid'a ya zama masu zuciya ya zama ɗan ɗan ɗan gwamnati ai ai malamai ba dan Allah suke ba ai malamai ba sa faɗan gaskiya sai a ce to kai je ka karanci gaskiya ka faɗa tunda kai kana ganin su ba sa faɗi je ka kokari ka karanta gaskiya sai ka faɗi to irin waɗannan su ne aka yi ta samu tun ba yau ba suka sa malamai zaka ji suna mummunan zance ko ka ji malami yayi fushi saboda dan adam ne shi ma dan adam ne in yi fushi kuma zai faɗi wata magana da kamar yadda na faɗa shi da kanshi daga baya bai ga bai kyauta ba bai kyauta ba in ya dawo cikin hayyacinsa to amma dan adam ne ya riga ya furta kuma mu ɗalibai mu muke jin su zuwa ga wannan yanayin sai fudailu ya ce mun kasance muna zuwa gurin malamai ne mu zauna idan mun ji hadisi mu ce a maimaita mana wa antum tatlubuna al-ilma bil jahli wa qad dayya'tum kitaballahi alhalin kun tozarta da littafin Allah wa law talabtum kitaballahi da kun bi littafin Allah lawajadtum fihi shifa'an lima turiduna da kun samu waraka na abin da kuke nema na ilimi qala faƙulna sai muka ce ƙatta allamna alƙur'ana ai ka jerin abin ku yana musu wa'azi amma su kare kansu a ga wata malam to ai wannan da mu hadace alƙur'ani qala sai ce inna fi ta'limikum alqur'ana shughlan li a'marikum wa a'mari auladikum yace ni ina nufin qur'ani wanda zai shagaltar da rayuwarku kuma ya shagaltar da rayuwar ƴaƴanku da jikokinku ba wai hadda irin wannan ta shekara ɗin da ake ƙulna sai suka ce kaifa ya aba ali ya kake nufi gafarta malam qala lan ta'lamul qur'ana lan ta'lamul qur'ana hatta ta'rifu i'rabu abinda nake bin da koyon alqur'ani ku koyi li'irabin sa ku koyi karanta shi daidai wa muhkamahu ku san ayoyin sa waɗanda ake aiki da hukuncin da ke cikin su dalla dalla wa mutashabihahu ku san ayoyin alqur'ani wanda suke da tashabuhi wa nasikhahu wa mansukhahu ku san abinda aka share da ba share ba kaga wato ba hadda matani ba hadda da ilimi fa idza araftum dalika shi in kuka san wannan istagnaitum an kalami fudail wa ibn uyayna za ku ga cewa ba ku da bukatan maganganun mutane kamar ni fudail kamar ibn uyayna in kun san qur'ani sani na gaskiya qur'ani da abin da ke cikin shi na ilimi da abin da ke cikin shi na fasara da abin da ke cikin shi na wa'azi ya ishe ka ba sai ka dinga neman wani surutu a gefe ba ثم قال sannan sai mazai kawo musu hujja ci a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum washifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin ya ku mutane haƙiƙa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku da waraka game da abin da ke cikin zukatanku da kuma shiriya da rahama ga mu'minai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kace musu wato falala Allah da rahmarsa shine abin da ya kamata ku ji dadi ku murna da shi yafi alkhairi fi duk wani abu da kuke tarawa ya kama musu hujja da waɗannan ayoyi cikin suratu Yunus malai sake cewa wa kana dhahhak ibn muzahim yaqulu ya'ti ala nasi zamanun yu'alliquna al-masahifa hatta yu'ashshishu fiha al-ankabut za a yi zamanin da mutane za su dinga rataye alkur'ani ba sa taba shi har sai an kai ga giza-giza yayi yayi abin nan yayi gidansa akai yayi gida a jikin Qur'anin la yantafi'u la yantafi'u mafi ba a cin more abin da ke cikin Al-Qur'ani wa takunu a'malun nasi kar riwayati wal hadith idan mutane ayyukan su kai akan riwaya kawai da hadisi ba sa ba sa aiki da Al-Qur'ani wannan yana magana akan mutane ne wanda ba su san yadda ilimi yake ba wa yan takahaye وكان فضيل بن إياد يقول لأصحاب الحديث يكن شيء مسو لا تكرهوني على أمر تعلمون أني له كاره كدين ترسى سامنا أكن أبن كن سنبانا سو لو كنت عبدا لكم فكرهتم fakarihtukum lakana naulukum an tattabi'uni yace da a ce ni bawon ku ne sai ya zama na cewa na kyamace ku da sai ya zama abinda kuke nema shine ku ku ku ku ku sai da ni walau a'lamu anni law dafa'tu ilaykum rida'i hadha dhahabtum anni da dafa'tuhu ilaykum yace wallahi da na san cewa ina kira wannan mayafin nawa na baku cin hanci nace ga wannan ku kyale ni za ku kyale ni da da da na da na cire na baku wa kana sufyan yaqulu law talaba al-haditha laysa talabu al-hadithi min udad al-maut neman hadisi a bisa wannan salon da mutane suke neman ilimin hadisi da mutane suke a wannan salon yace bai daga cikin ayyukan da ake dan shiryawa mutuwa walakinahu illatun yatashagalu biha ar-rajul yace wani cuta ce wata cuta ce da mutum yake shagaltuwa da ita ce kawai mutum yana ta neman ilimi dan musu dan jayayya dan tara isnadoji dan tara riwayoyi baya aiki da shi to wannan ba ba ilimin lahira bane wannan yake san ilimi aiki wa kana sufyan thawri yaqulu sufyan yana cewa ana fihi anil hadith mundu 60 sana yace nayi shekara 60 ina harkan hadisi wadittu anni kharajtu minhu kifafan lali wala alayya fata na na fita salin alin ba abina bashi ba na bin kowa bashi wato babu kare bin da mu kenan wa fi riwayati laitani an qalibu minhu kafafan lali wala alayya yace ina ma zan fita lafiya lau salin alin ba abina ba na bin kowa wa kaza qala sha'bi wa kana yamutu ibn al-ibn al-mazra yaqulu idza ra'aita ash-shaykha ya'du fa'lam anna ashab al-hadith khalfahu yace kaga wani malami yana ta sauri yana ta sauri yana sauri to ka dauka san dalibai ne suke bayan shi sun matsa mai yana so ya gude musu wa qala abu asim an-nabil abu asim an-nabil yake cewa ar-riyasatu fil hadisi riyasatu madalla mutum ya zama jagora a hadisi to yana zama ne wato jagoranci ne na wahala na tabewa idza sahha al-hadithu ash-shaykh al-haditha idan malami ya tsaya ya gyara hadisan shi ya haddace su da kyau ya karantar wa hafiza wa sadaqa ya sha wahala ya haddace ya karantar da su kalu sai ka sun ce shehun kayyisu shi ka wannan malami akwai kokari iya abin da su kenan ko adda ba za su mai wa idza wahima fil hadisi da zaran kuma ya kuskure kalu kazzabun ce kazaba dai ƙarya kaga yake ba ƙarya yake ce to wannan kaga babu wanda ya kashe shan wahala wa qala ibn sa'id al-qattan ruwatu ash-shi'ri a'qalu min ruwati al-hadith ya ce masu riwayar waƙa sun fi hankali akan masu riwayar hadisi saboda mene da yana riwatar hadith ya runa masnu'an kafiran masu riwayar hadisi suna ganin hadisi na ƙarya haka za su danga ruwaito shi warwatu sha'ir sa'ata yunshaduna almasnu'a yatafaqadunahu wa yaquluna hadha masnu'un su kuma masu riwayar waƙa da zaran mawaƙi ya karanta musu waƙa masnu'a wato wanda take ba da gaske ba waƙar mawaƙin nan ba ne suna ji za su gane za su tashi su ba wajen su ya za mu suna ba za su tsaya su ɓata kansu lokaci ba shi kuma mai neman hadisi sai ya ta tarawa ya ta tara riwayoyi wanda suke marasa inganci yana ganin tarin riwayan nan kamar wani alheri karin manta fa duk wannan yana magana a bisa salo da ya lalace na neman ilimi a waɗannan zamunan وقال عمرو بن الحارث إذا رأيت علما ما رأيت علما أشرفا ولا أهلا أسخفا من أهل الحديث ni ban taɓa ganin wani ilimi mai daraja amma mutanen da ke harkar shi kuma wasu irin wawaye ba kamar harkar nan ta hadisi gashi a ƙasa malam ya ta'liqi yake cewa hadal atharu wa akharu li hammad ibn salama wa nahwihi wa nahwuhu akhrajahuma al-khatib fil jami' wa bayyana qablahuma anna al-maqsuda bihi khatibu ya fitar da su a cikin aljami da akhlaqir rawi yace abinda ake nufi da wannan hadisan shine hum al-jahalatu min katabatil hadis jahilai masu kwafe hadisai alladhina laysa lahum min al-hadith wa ulumihi illa rasmuhu wa kitabatu wanda hadisi babu abinda suka iya a cikin in banda rubutawa da kuma wato zana shi fil karasis kararis a cikin takaddu wal ajza'i da juz'o'i bidunil inayati bi ma'anihi wa akami ba tare da kula da ma'anarsa da hukunce-hukuncensa ba bil idafati ila al-kibri wal ujbi alladhi yattasifuna bi sannan ka hada da girman kai da jiji da kai da suke da shi to kamar yanzu ne za ga mutane da dama suna cewa su ɗaliban ilimi ne wasu ma su ce su as-salafi ne ko su ahlul asari ne amma babu abin da ke tare da su in banda irin wannan girman kai da jahilci da rashin sanin mutuncin ilimi babu abin da suka iya saboda ka sai wani ya goye musu ya kudin gore ya ce ai duk masu irin suna kaza ko masu alama kaza duk kaza ne irin su ne su suke jawo mutane duk maganganu da suke da ake a kansu wa kana mis'aran mis'ar ibn kidam yana cewa man abghadani ja'alahu Allahu muhaddisan ya Allah duk wanda yake jin haushi na ana roƙonka Allah kamar da shi malamin hadisi wa wadittu anna hadha al-ilma kana hamla qawarira hamaltuhu ala ra'si yace na so a ce wannan ilimin nawa wani kaya ne na kayan karas tangaraye lodi guda in dauke shi a kaina fawaka sai in tuntube ya fadi fata kassara ya kakkarye fastaratu min tsullabi na huta daga bala'in ɗaliban nan shi ina ma a ce buhu ne na na kayan tangaran ina tafiya ya faɗi ba ya faɗi ba dole kowa ya kyale so dalibai sun matsa mishi da rashin tarbiya wa an sufyan ibn uyayna qala wa nazara ila ashabil hadis wata rana sufyan ya kalli dalibai sai ya ce musu antum sakhanatu ayni ku kun zame mana hakiya ido abinda ke fadawa ido yasa ido yayi ruwa law adrakna wa iyyakum law adrakna wa iyyakum umar ibn al-khattabi la auja ana darban yace wallahi da Umar ya riske ni ni da ku da mun da mun ci bugu wa kana mughaytu dabbi yaqulu wallahi la ana anshadu khawfan minhum la ashaddu khawfan minhum minni min al-fusaq yani ashabul hadisi wala na fi tsoron dalibai fiye da ɗan iskan gari kuma haka ne har yanzu mafiyan malamai za su fara maka wannan magana ma ashbah al-layl bil bariha wa qala shu'ba shu'ba yake cewa kuntu idza ra'aytu ahadan min ahli alhadith yaji'u afrah da na kasance idan naga wani cikin dalibai ya taho inda nake sai ne farin ciki fasirtu yawma laysa shay'un abghada ilayya min an ara ahadan ma'ahu minhu yace amma yanzu babu abin da ke bani takeici kamar naga ɗaya daga cikin su duk irin waɗannan irin ɗaliban nan ne ƴan ma habba wa dabba babu wanda daga cikin su zaka zaka ji an ce daga baya ya zama malami waɗanda ake labari ƴan ƴan tashan karatu ne kawai ko mun gane amma asalin waɗanda suka koyi katin na Allah ba za ka taɓa jin wannan tsiyar daga gare su wa anhu ha ila yau daga shi shu'ba yake cewa inna hadha alhaditha yasuddukum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun wannan hadisi ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah ba za ku tuba ba qala abu umar balagani an jama'atin min al-ulama annahum kanu yaquluna idha haddathu bi hadisi shu'bata hadha duk sanda aka ambaci wannan magana daga shu'uba sai a ce wa ayyu shay'in kana yakunu shu'uba laula alhadith to ka duba shu'uba da yake faɗan wannan magana inda ba dan hadisi ba meye shi ba yi da wata miza a duniya in ba hadisi ba amma da ya sha wahala a hannun ɗalibai yake faɗa wannan abu saboda ɗan adanci ba yi da wani abu da aka san shi da shi in ba hadisi ba shu'uba قال أبو عمر إنما أبو الإكثار خوفا من أن يرتفع الدبر يرتفع التدبر wattafahum yace abinda yasa malamai suke ta wannan maganganun suke jin tsoro suke aibata yawaita riwaya babu fahimta tsoron kada a cire tadabburi da fahimta alhalin kuma shi ilimi su ake aita tadabburin sa a fahimce shi ala tara ma hakahu bishr ibn al-walid an abi yusuf qala abu yusuf yace abu yusuf al-qadi yace sa'alani al-a'mashu an mas'alati a'mash ya tambaye ni game da wata mas'ala ya ce da ya tambaye ni wa ana ana wa huwa lagai da gani sai shi a mashi ɗin malamin sai amma shi kuma yana da rabo a fiƙihu mai yawa da ya tambaye ni da gani sai shi fa ajabtuhu na amsa masa fa qala sai ya ce mini min aina qulta hadha ya yaqub mala yaqub ina ka samu wannan fiqhun wa qultu bil hadith alladhi haddathani anta yace na cire wannan fiqhun ne da hadisin nan da ka bani ثم حدث حدثته كقارا غيا مني شي دشي دشي na fahimta faqala li la ya yaqub yace kai yaqub inni la ahfazu hadha alhadith min qabli an yasmi abawaka ce wala wannan hadisi da kake gani na haddace shi tun kafin ubanka da uwarka su ga musu aure wato kafin babanka ya san mamarka ya neme ta aure na san hadisin nan ma araftu ta'wilahu illa al'an amma wallahi wannan fikirin da ka faɗa ban sani wato kaga muhimmancin fiqh a cikin ilimi Abu Yusuf al-Qadi bai cikin masana hadisi amma jiba hidimar da yayi saboda kar mutun ya zama kawai dan aji ayi musu ai jayayya ba tare da fahimta ba waccan magana ta ta ta, ta Mughira da yace wallahi la ana ashaddu khawfan minhum minni min al-fusaqi shine malai ya kara mana fassara ta nan yace fi ta'wili hadha al-kalami wallazi ba'dahu yaqulu Dr. Mahmud Taha ga fassarar shi a cikin hashitul jami' jami' al-akhlaqi rawi na na na khatib yace inna ma qaluha irin wannan kalmomin da malamai suke fada suna fada ne fi halatil ghadab shadid a cikin tsananin fushi bi sababi isa'ati ba'd at-talabati isa'atan baliga saboda irin mummunar ɗabi'a da mummunan mu'amala da ɗalibai suke yi musu fi halatin nadira wahiya halatun nadira irin wannan zantukan suna faɗin shi ne a wani yanayi wanda yake kaɗan ta'arudu lahum wanda yake bujur musu wali kulli insanin illal anbiya'u alaihimus salam salatu wassalam kuma ba su kaɗai ba duk mutum yana da yanayi da yake bujuro mishi ya faɗi magana mara daɗi har ya faɗa wa masoyinsa ko mafi kusa da shi iyalinsa mijinta ko matarsa ko ƴaƴansa ko malaminsa ko ɗalibinsa ko abokinsa za ka samun yanayin wani yanayi da za ka faɗi mummunan magana annabawa ne ko Allah ya tsire su daga irin wannan au qaluha ala sabilil mizahi wal mudha'aba ko kuma ana iya cewa sun faɗa ne cikin raha da wasa walaysa itlaqu misli hadhihi al aqwali fi adati fi adatu ba wannan ne al'adan malamai ba balil ma'ruf wal mashhur min sirri ha'ula'i al ulama al kibar wal a'immatil a'lam huwa linul janibi wa husnul tahammuli was sabri al ajibi ala ta'alimin nas abinda aka sani yake sananne a cikin tarihin manyan malaman nan shine saukin hali da kyakkyawan mu'amala da haƙuri mai ban mamaki wajen koyar da mutane lidha dan haka la yajuzu an yutafawwaha an yatafawwaha al-alim bi misli hadhihi al-kalimati muhtajjan bi misli hadhihi riwayati anhu kuji wannan fa'ida jama'a muhimmiya ba daidai bane malami daga jin waɗannan maganganu ka zo gaban ɗalibai kai ta gaya musu maganganu baƙaƙe kana cin mutuncin mutane kana zage-zage kana musu Allah ya isa kana Allah wadarai da su da an tambaye ka hujja ka ce ai an ruwaito shi uba ya faɗa an ruwaito su fiyani ya faɗa ta wannan ba manhaji bane kasan akwai wanda suke tazarru'i da irin wannan rashin gaskiyar na taɓa jin wani ma ya ce aka yayi zagi aka yi magana sai ya ce ai annabi ya ce laysa al-mu'minu bi ta'an wala la'an mai yawan la'anta ne aka hana amma dan yayi ɗaya biyu ba kuma kaga ba haka hadisi yake ne sarran shi ne kawai wani wani ma yace ai akwai zagi ma a cikin karatu kuma wannan zaka a cikin mutanen mu da ake cewa yan salafiya ko usari ake samu irin wannan rashin kan gadan da rashin hankalin idan mutum ya wata wauta da an turke shi sai ya ce ai salaf ma suna yi a ba cikin manhaji bane wannan wannan a cikin dan adanci ne suka yi shi dan akwai wanda ya ce ai salaf ma suna yin yaki wai zai fada da ƴan uwan shi ai sai ce asalan ma sun yaki tsakanin Muawiya da da Aliyu ba ka taba zai hujja da irin wannan in ba in ba in ba wani wanda yake neman abin da zai shigar da sarran shi a cikin a cikin addini ko rayuwa ba Allah ya kyauta malam Dr. Mahmud Hana yake cewa fa innahum qad kharajat minhum fa innahum qad kharajat minhum hadhihi al-aqwal fi halati al-ghadab ash-shadid wannan zantuka sun fito daga bakunan su ne a halin fushi mai tsanani falam yashuru bima qalu basu ankara ba suka fada wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai to sai mu koma sama inda yake cewa a warwiya an ruwaito a wato nahwa hadha annahu jara bainal a'mash wa abi yusufa wa abi hanifa fa kana min qawl al-a'mash irin wannan zancen ya faru tsakanin wanda ya faru tsakanin A'amash da Abu Yusufa ya faru kuma tsakanin A'amash da Abu Hanifa Abu Hanifa ya kawo wata hujja cikin hadisi malam A'amash ya mamaki kwarai sai ya ce antumul atibba wa nahnu sayadila ku malaman fiqh ku ne likitoci mu kuma mu ne masu chemist mu sai da magani ko muka iya sai in kuka ce a sha kaza guda kaza kwanaki kaza sai mu kuma mu bayar asaidali shine pharmacist pharmacist suka wannan labarin wannan karatun ba su ji dadi ba saboda rigimar da suke da likitoci da ganin cewa su ba yara likitoci bane to amma da shi dai haka yace antumul atibba wa nahnu sayadila wa min huna qala zabidi inna man yahmilu alhaditha wa la ya'rifu fihi at-ta'wil kas-saydalani wanda yake da hadisai bai san fassara ba bai san ma'ana ba bai san fiqh ba to kamar me sai da magani ne a chemist bai san me ya kamata a sha ba sai likita ya faɗa duk da karambarin su baya baya tsaye da su iyanan wa qad taqaddama dhikru hadhihi al-abiyati bi tamamiha fi kitabina hadha malam ya ci gaba da cewa wa an ubaidillah ibn amr qala kuntu fi majlis al-a'mashi faja'ahu rajulun fas'alahu an mas'alatin falam yujihu fiha ina zaune a makaranta a'amash sai aka baka mai tambaya sai bai amsa ba wa nazara fa idza abu hanifata ya dan wawaiga cikin dalibai sai ga abu hanifa fa qala sai ya ce ya nu'man abu hanifa sunan shi ne nu'man bin thabit qul fiha menene ra'ayinka me fassararka qala al-qawlu fiha kaza abu hanifa yayi jawabi yace kaza da kaza da kaza qala sai amashi ce min aina daga ina ka cire wannan fiqhun qala min hadisi kaza an tahaddathanahu gafata malan daga hadisin nan da kai ne ka bamu shi qala fa qala al-a'mashu nahnu sayadila wa antum al-atibba wa qala abu daud abu daud yana cewa al-hadisu la yahtamilu husnal dhann shi hadisi ba a gina shi akan kyakkyawan zato wato ba a mutum kyakkyawan zato a ce duk abin da ya faɗa kai a karba sai an tace sai an gaggyara وكان يحيى بن يمان يقول يكتب يكتب احدكم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر dayan ku sai rubuta hadisi bai fahimta ba bai dau izina ba bai yi tadabburi ba fa idza su'ila ahaduhum an mas'alatin jalasa ka annahu mukatab sai an zo an mai tambaya sai ya zauna yadda ka san bawa da aka rubuta mashi fansa yar sai da zai biya wato wani cikin wanda yake cikin damuwa ce ana cewa kai dan makaranta ɗalibi amma a maka tambaya guda ɗaya ka samu sawa yana cewa baka fahimci abin da kake ba wani mubarak wani mubarak annahu qala li yakun allazi ta'tamidu alayhi al-athar yace ka dinga dogara da hadisi wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka al-hadith sai kuma ka dauki maganganun malamai da ke fassara hadisan wannan shine tafarki madidici kenan ka dogara da hadisi a matsayin hujja ka dogara da fassarar malamai a matsayin yaya za a yi da hadisi waki wake cewa kunna nasta'inu ala hibdil hadisi bil amali bi mu mun kasance muna neman agajin aiki ta hanyar haddace ta hanyar aiki da hadisi dan mu haddace idan kana son ka haddace ilimi to yi aiki da shi wa kunna nasta'inu ala talabihi bis sawm wajen neman hadisi kuma muna yawaita azumi yana taimaka mana wajen gyara mu da rage mana ainihin nauyin jiki wa an sufyana qala qala li iyas ibn muawiya araka tatlubu al haditha wat tafsira yace naga kana neman ilimin hadisi kana neman tafsiri fa iyyaka washana'a ina tsoratar da kai daga mummunan tafarki wato daga abin Allah wadare fa inna sahibaha lan yaslama min aibi wanda duk yake dalibi kuma amma yana da mummunan dabi'a to ba zai kubuta daga aibi ba wa qala abu umar fi misli hadha yaqul sha'ir shine mawaki yake cewa zawamiru lil asfari la ilma indahu masu tara takaddu wanda ba su da ilimi bijayyidiha illa ka ilmil aba'iri ba su san menene mai kyau a cikin ilimin ba sai kamar abinda akuya ta sani wato abinda kawai ta sani shine bakinta da al'aurata la'amriya ma yadril ba'iru idza gada bi ahmali ci domin akuya abin nan alce akuya raƙumi abinda raƙumi kawai ya sani idza gada bi ahmalihi idan ya tashi da safe ya ɗauki lodinsa auraha ko kuma da yamma ne mafil gara'iri la'amri na rantsi da Allah shi raƙumi ma yadiri bai san abin da ke cikin algara'ir algarara da ake cewa shi ne ai buƙatar buhu buhu manyan buhu jam'i ne na garira to shi ne gara'ir suna nan kamar raƙuma suna ɗauke da kaya ba su san mai ke ciki ba kamar san lihimari ke na yamilu asfara malai sake cewa wa qala ammarun kalbi inna riwata ala jahlin bima hamilu mithlu jimali alaiha yuhmalu alwad'u yace lalle su masu riwaya waɗanda suke sun jahilci me suke dauke da shi ba su da bambanci da raƙuma waɗanda suke dauke da alwad'u alwad'u shine wannan da yake ce mai da Hausa ne ina irin wannan kudin na da wuri farin kudin nan na na abin nan kasa wani abu ne mai daraja wuri ake ce mai ko to shine alwada kauri ko lal wada yanfa'uhu hamlul jimali lahu shi wannan wuri din da aka dauko bai cin wani amfani saboda ba zai ƙara daraja da raƙumi ya dauke shi ba walal jimalu bi hamlil wad'i tantafi su ma ko ba su cin moriyar abin da suka dauko وقال الخشني رحمه الله قطعت بلاد الله للعلم طالبا فحملت أسفارا فصرت حمارا yace na keta ƙasa na yawo a cikin ƙasar Allah wai ni ina neman ilimi maimakon ilimi sai aka tara min takaddu sai na waye gari na zama kamar jaki idan ma aradallahu hatfan bi namlatin idan Allah ya so ya kashe wata tururuwa ata hajana haini laha fa aqaraha sai ga Allah ya sa mata fuka-fukai guda biyu shin kaga turuwa ta lalace ta fuka-fukai ko yace wa qala munzir ibn sa'id rahimahullahu a in aqdima shi'ita tajid ansara wa rum asfaran tajid himara yace duk abin da kake so ka fada ka fada zaka samu masu taya ka duk shirme da wauta da zaka yi da sunan wai da awa ko ilimi ko wata abin nan ko ta farki zaka samu wawaye yan uwanka da za su bi ka wa rum asfaran tajid himaran ka je ka nemi cewa zaka tara takaddu to zaka tarar ka zama jaki ne kawai yahmilu ma wa ba'ata min asfari mithluhu ka mithlil himari wanda zai kwasan maka irin wannan shiri taka bai da mace da jaki yahmilu asfaran lahu wa madara in kana fiha sawaban aw khata zai tara takaddu da yawa amma bai san me ke cikin su daidai ko kuskure ba in su ilu qalu kaza rawaina ko kaza ruwina da abin da aka tambaye su ce to mu dai haka muka ruwaito ba fi kihu kenan ma in kazabna la wala atadaina ba mai ƙarya ba ba mu saba ba aujahu aujahuhum man qala mafi hankali a cikin su shine aujahuhum man qala dhi riwaya laysa bi ma'anaha lahu diraya wanda zai ce to ni dhi ni sahibu riwayatin shine ma'anan dhi riwaya ni ban san ma'ana ba ban san diraya ba kabiruhum yasghuru inda al-hafali li'annahu qallada ahli al-jahl babban su yana zama kankani a cikin taron mutane saboda wanda yake koyi da su ma'abota jahilci ne duk wannan da kama manta ana magana akan masu karatu babu fahimta wa kana al-amashi yaqulu li ashabil hadith laqad radattu radattumuhu hatta sara fi halaqi amarra min al-alqab yace waɗannan hadisai kuna ta maimaita su ai ya zama ina jin sa makogoro na kamar na ci abin nan wani abu mai daci kamar guma guna ma aqaftum ala ahadin illa hamaluhu al-kadhib babu mutumin da za ku dinga bin shi a sannu sannu har sai kun sa yana yin ƙarya sai kun kure shi qala abu yusuf al-qadi man tatabba gara'ib al-hadisi kadhaba wanda yake neman hadisai gara'i wato marasa inganci marasa kyau masu matsaloli ya ta neman su to wannan karshe sai yayi ƙarya wa man talaba ad-din bid-din bil kalami tazandaka wanda yace yana so ya koyi tauhidi ya koyi ilimin addini amma da ilmul kalam to wannan sai ya bata sai ya halaka wa man talaba al-mala bil kimiya aflasa wanda kuma yake neman tara kuɗi ta hanyar rafa'ido da buga kuɗin jabu shine bil kimiya anan aflasa to wannan sai asirin shi ya tura wata rana wa qal wa an ibn abi la qala la la yatafaqahu ar-rajulu fil hadisi hatta ya akhudha minhu wa yad'u minhu babu mutumin da zai fahimci ilimin hadisi fahimta ta gaskiya sai ya san cewa akwai abin dauka akwai abin bari wato akwai ingantacce akwai mai rauni akwai wanda yake an fahimce shi da shi zai aiki akwai wanda ba fahimce shi ba za a jira sai an fahimta wa an hamza ibn muhammad ibn ali al-kinani qala kharrajtu hadithan wahidan an annabi sallallahu alaihi wasallam min mi'ati tariqin aw min nahwi mi'ati tariqin yace wata rana na samu wani hadisi ne ta riwayarsa ina neman hanyoyinsa sai da na tara mashi isnadi guda kusan 200 sai ina jin qala fadakhalani min zalika min al-farah ghayr qalil ghayr qalil sai ina jin farin ciki ina jin annashuwa ina jin cewa yes nayi wani abun kokari wa ujibtu bi zalika na dinga burge kaina qala fara'aytu laylatan min al-layali Yahya ibn Ma'in sai ne mafarki na ga Yahya dan Ma'in fil manam a mafarki fa qultu lahu ya Aba Zakariya sai ce Allah gafarta malam kharrajtu hadisan wahidan an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani aiki da nayi hadisi ne kwaya daya amma ina da isnadi sama da 200 akan sa qala fasakata anni sa'atan sai shuru thumma qala sannan sai ce afsha an yadkhula hadha tahta alhaqumut takafur ce ina tsoron wannan kai zama neman duniya ne kake kawai kokarin tara hanyoyin ya ya sha makantar da hankalinka bai kun ka tara matanoni ka fahimci su ka tara isnadoji kawai na hadisi guda daya qala ammar ibn uzayq ibnihi wa ra'ahu yatlubu alhaditha yace ya bunayya i'mal bi qalilihi tazhad fi kathiri yace ya kai dana ka dinga aiki da dan kadan din zaka ka guje mu masu yawa daga cikin marasa ingancin wan abi utba al-khawlani anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisi ne hadisi ne hasan yana cikin sunan ibn majah inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yazalu yaghrusu fi hadha ad-din gharsan yasta'miluhum bi ta'atihi Allah ba zai gushe ba yana dasa wasu mutane a cikin addinin nan yana aiki da su wajen masa biyayya to sune ɗaliban ilimi na gaske kenan masu aiki da ilimi qala abu yaquba sai abu yaquba yace balagani an ahmad ibn hanbal rahimahullahu qala hum ashabul hadith wato bayan da ya gama kawo zantuttuka ne wanda za su sa jikin mutum ya sanyi ya kama har hadisi nan anya akwai riba kuwa sai yake ƙara nuna maka cewa wanda ake maganar matsalar su ba su ne masu aiki da karatu ba a'a masu shiga harkar don wata neman duniya masu shiganta a kaikaice masu rashin ladabi masu rashin mutunci masu tara riwayoyi marasa inganci su ake magana amma tabbas ilimin hadisi na gaskiya wanda ake yin shi akan tafarki mai kyau to alkhairi ne gashi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana ta da su ya dasa su cikin mutane su zama mutane masu alkhairi masu kawo alkhairi cikin mutane kuma Ahmad dan Hanbal yace sune malaman hadisi wa kana shuba yaqulu idza ra'aita al-mihbara fi baiti insanin farhamu yace ka shiga gidan mutum kaga tawada wato ka shiga galata kafai ko ta ko ina misali ce to ka tausaya mushi wa in kana fi kummika shay'un fa at'imhu idan kana da wani abu a cikin abin nan ɗinka kum shine hannun riga irin aljihun da suke na jikin hannun riga irin yan sudan ɗin nan idan kana da wani abu a ciki to ka taimaka mashi ko kuɗi ko wani ragowar dabino ko ta gurasa to ka taimaka mashi don mabukaci ne don zai cinye lokacinsa a wajen karatu bai tashi ya nemi kuɗi ba bai samu ba na kusa da shi ba su ba shi ba iyalan shi ba su haƙura ba saboda kan da abin da za ka ba shi to ka ba shi ka taimaka mai kuma ka tausaya mashi a cikin halin da yake ciki to ya gama da wannan babi insha Allah Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi albabu 60 babu ma ja'a fi dhammil qawli fi dinillahi ta'ala bi ra'yi wa dhanni wal qiyasi على غير أصل وعيب, وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله